والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره وابتداره العظيم ورضي الله عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتاتي بنظرة تأتي لنا بالظفر الفصل الثاني والعشرون فصلين عشرين دبيو الزهد في الدنيا gudun duniyar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama tsantsenin manzon Allah a cikin duniya duk daga Allah ya kawo ma duniyar amma ko manzo Allah ya nuna bai ba ruwansa da ita to wannan shine gudun duniya amma ba wai baka da shi kuma kace ba na son ta ba to me baka so ai dama babu fakihai suna cewa idan aka rasa gaba an rasa hukuncinta shikenan za a wanke hannu to in ba ba hannun fa an gutsure shi ko kuma to ai ba hukunci shikenan ma ba ma tambaya ma ya za a yi za ka idan mutum yana da abin ya gudun duniya kuma wannan shine ya birge idan mutum yana da kuɗi aka ga yana yin alheri yana bin Allah yana fito wannan shine ya birge ba talaka mai alheri mai bin Allah ko kaza kaza ba wannan Allah ne ya san kansa ba a sani ba da zai samu miliyoyi nan kila shi da masallaci kila shi da masallaci sun yi sallama amma a ga mai kuɗi yana aikin alheri yana aikin abu to wannan namiji kenan namiji kenan wannan to to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ikon Allah mutane da suka ji an ce manzo Allah yana da gudun duniya sallallahu alaihi wasallama kwana yake da kaza kaza suna ci bashi da shi ne kaza shikenan kuma aka ta dora karatu akan haka aka ta dora karatu ai ba shi da ko ba haka bane Allah ya manzo Allah Allah ya bashi abubuwa daga baki daya amma shi da kansa kuma ba wai yanda ya hana kansa haka ya hana wani ba a'a ya ba wa kowa kai kuma kai kaga dama in kaga dama kai in ba ga dama ba shi yayi shi ya hana kansa ko iyalinsa bai takura musu ba sallallahu alaihi wasallam wacce taga tana da iko za ta yi to bismillah duk gaba kida yanzu azumi yake yi misali ya hada azumin kwanaki sahabbai za su yace a kakkuyi ba iri na ba ne na yi kaza ta kudin da to haka ma duwayen na abubuwa da ake faɗa ba kamar yadda kuma wani zuwan a karatu ake ta faɗan abubuwa ko kuwa wa'anda ma ba su san ma karatun ba mutum kwakwalwarsa zai ta shatowa kawai ai zani ɗaya ne da su ai ba haka ba wa amma zuhuduhu amma tsantsayenin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fid duniya a duniya faƙar taƙaddama min al'akabari faƙar taƙaddama ya gabata min al'akabari na daga labarai a suna a hazihi sirati a tsatsakin a cikin wannan tarihi nasa da muka dinga kawowa ma ya kafi ko abin da muka kawo a daga baya ina ya isa ya nuna gudun duniyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai ba da riga mai surfani kuma surfanin nan na zinare ko na kaza kaza amma shi ya sa mai kaushi wadda ma ba ta da zanen komai duk ga baki daya sallallahu alaihi wasallama kaga yanzu shi yaki ba wai bai samu bane sallallahu alaihi wasallam wa hasbuka ya ishe ka min taqallulihi cikin karantawan manzon Allah sallallahu alaihi min ha daga duniya wa irazihi da kauda kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an zaharatiha daga kawar duniya adanta adan duniya cewa wa ƙasiƙat ilaihi an koro masa duniyar Allah ya koro ma duniyar baki ɗaya Allah ya koro ma duniya ilaihi bi hazafiriha baki ɗayanta ƙasar larabawan nan gaba ɗaya sai da Allah ya buɗe ma ita baki ɗaya kuma manyan sarakuna suka dinga tsoronsa ya aike musu da takardu duk baki ɗaya kowanne ya dinga aiko da hadiyoyi riguna kuɗi kayayyaki na irin kyautar sarakuna irin na wannan lokaci duk baki daya don neman addu'ansa ko don tsoronsa sallallahu alaihi wasallam da kuma sun riga sun karanta sun san waye shi sallallahu alaihi wasallama manyan sarakuna haka suka dinga masa duk baki daya an koro ma duniya duk baki dayanta wata radafat alaihi futuhuha kuma bude duniyar ya dinga bibiyan juna ya buɗe wancan gari a buɗe wancan gari a buɗe wancan gari wani garin ma su zo su miƙa mawuya ga baki ɗaya wanda kuma yanzu wannan garin nasa ne ga baki ɗaya sallallahu alaihi wasallam da buɗe-buɗen garuruwa da suka dinga zuwa da yaƙuƙuwa da aka dinga aka dinga cin ganima da komai da kuma sun ganimar in an samu duk gaba ɗaya ila an tofiya har manzo Allah ya koma zuwa ga Allah amma wadir'uhu amma silkensa rigar ƙarfansa silke rigar ƙarfinsa marhunatin tana jingina inda yahudiyin wajen bai yahuda fi na faƙati iyali cikin abincin iyalinsa amma ga ga silkensa saboda kuma silke din nan fa ba karamin abu bane riga karfe ce wannan lokaci lokaci ne na yaƙi da takobi na suka da mashi da da, da kibiya to shi silke shi yake kare wannan abu kamar yanzu zamanin mu na bindiga din nan yanzu a ce wannan bullet fruit ko mene akwai wata riga da harshashi bai bai hudata ta har yanzu wannan riga an mai kuɗi zai sai ta ai tsada za ta yi gwamnati za ta ba sojoji ko za ta yi kaza kaza amma yanzu mutum mai zaman kansa har kawai ce zai sai wannan riga ai kuɗi ne da ita ko kuma irin wayannan motoci wanda za a ce harshashi bai fasa gilas ɗinsu ko kaza kaza to har yanzu mai kuɗi ya ce zai sai wannan ma'ana tsaga ce da ita to haka shi ma silken tsada ne da shi ya duk gaba ki ɗaya to manzalla sallallahu alaihi wasallama ya jingina to kuma me yasa bai ba sahabbansa ba saboda ba zai yiwu ba saboda yanzu in yazo yace da sahabinsa ina ga riga ta jingina ina so ka bani naira kaza zan sayo abinci sahabin nan zai zai karbi wannan abu ai ko ina ne zai je ya nemo to dan haka manzo Allah ya sunkuru ya ba bai hudan da bai san darajarsa ba ko ko abu ko kuma dan ya kira bai hudan zuwa ga Allah duk gaba kida amma sahabin ma kila ba sani ba ma sai dai da bayan ya rasu ne a ce ai fari gasa tana waje na duk gaba kida to wannan nuna girma annabi ne sallallahu alaihi wasallam abu duk gaba gida wayansu sun wayansu malamai suna ta kai da kawa akan wannan abu to ta ina wayannan abubuwa ina wannan kuɗi ina wannan kadarori da suke aje da kaza kaza to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gudun duniyar sa na daban ne sallallahu alaihi wasallam duk gaba gida to wa huwa yad'u kuma abin da zai nuna ma gudun duniya manzon Allah addu'ansa da yake yi waya kulu yana cewa Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin quta Allah ka sanya arzikin ƴaƴan gidan iyalin gidan manzon Allah abincin yanzu ne na an jima sai an nemo kai yanzu wannan addu'a washe mutum zai da yawa kansa ita to shi ko annabi sallallahu alaihi wasallama haka yake Allah ya sanya to wannan waje ma wannan waje ma ya rikitar da malamai malamai suke cewa to yanzu idan an tafi a haka ina za ya kuma zancen cewa yakan rarraba matansa abincin shekara yakan rarraba matansa abincin shekara sallallahu alaihi wasallam to mun yi irin karatun a baya iyalinsa yakan rarraba musu abincin shekara kowace abin da zai ishe ta kowace abin da zai ishe ta kowace abin da ya sheta sai dai kuma kullum a cikin bayarwa wani zai ce ba da abu dole manzo Allah ya karanta ko ya karaba ko ya abu to wannan kenan amma shi dai ba shi da nasa abincin ko na gobe kila Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan inna shi Muhammadin shine ali Muhammadin kama kaman ali Dawuda ita mizmara min mazamira ali Dawuda an baka sarewa irin ta 'ya'yan gidan dawuda ana nufin annabi dawuda annabi dawuda shine mai daɗin muryan ba wai iyalinsa ba amma ga shi aka ambace shi da iyali shi annabi dawuda shine mai daɗin murya din da kaza kaza to kila ali muhammad nan shi kansa yake faɗa shi dai to don haka matan nan nasu ne yanzu wannan da ya ba su in sun ga dama sun dafa su bashi in sun ga dama sun dafa su cinye duk ba zai yi abu ba sallallahu alaihi wasallam duk gaba kira to kan kuma mata su ji wannan ba wannan mu ko ba irin nama al'ada bane mu yanzu a hada ake duk gaba ki daya da abinci da kowa na na gida ne duk gaba ki daya to حدثنا سفيان بن الع حدثنا سفيان بن العاص سفيان بن عاص يا زنتر da mu wal hasan bin muhammad da hasan dan muhammad al hafiz mahaddacin hadisi wal qadi da al qadi abu abdullahi tamimiyu abu abdullahi tamimiyu su ukun nan kalu suka ce حدثنا أحمد بن عمر أحمد بن عمر يا ذن تدم قال شيكما أحمد بن عمر يتي حدثنا أبو العباس الرازي أبو العباس الرازي يا ذن تدم قال شيكما رازي يتي حدثنا أبو أحمد الجلودي أبو أحمد الجلودي يا ذن تدم حدثنا حدثنا ابن سفيان ɗan sufiyana ma ya zantar da mu haddasana abul husayn abul husayn ya zantar da mu shine muslimu bin al-hajjaj mai littafi mai mai sahihi muslim inga hadisi ingantacce ne kenan haddasana abubakar bin abi shaybata abubakar dan shaybata ya zantar da mu haddasana abu muawiyata abu muawiyata ya zantar da mu anil a'amashi daga a'amashu an ibrahima shi kuma a'amashi daga ibrahima anil aswadi shi kuma Ibrahim daga Aswadi an Aisha ta shi ko Aswadi ya karba daga mata Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da Aisha radiyallahu anha Allah ya kare yadda a gare ta qalat sai da Aisha ta ce ma shabi'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba koshi ba salasatu ayyamin kwana uku tiba'an ajere a ce yau an koshi gobe ma an koshi jibi ma an koshi har kwana uku min kubzin na daga gurasa a ce manzalla ya ci gurasa yau ya koshi gobe ya ci gurasa ya koshi jibi ya ci gurasa ya koshi wannan bai taba faruwa ba in ji sai da aisha hatta mazali sabilihi har ya tafi ga Allah har ya rasu ikon Allah hatta mai sharhin mai nasimur ya mai sharhin a shafadin sai da ce wannan hadisi ya ɗan rikitar kaɗan ya ɗan rikitar kaɗan saboda mai ya ɗari rikitar kaɗan saboda zancen rarraba musu abincin shekara ɗin nan duk gaba ɗaya sannan yanzu ga sahabbai cikin gidan nan suke zuwa su ci abinci a gidan nan ake dafa abinci ake dafa abubuwa to mai sharhi yake cewa dai to wannan dai ma'ana wani lokaci ne ba wani lokaci ba wani lokaci ba wani lokaci ba shi ake nufi a nan wajen duk gaba ke da to wafi ruwaya ta ukura a wata ruwaya kuma wata mazala bai taba koshi ba min kubzi sha'ir daga gurasa sha'ir kamar yanzu gurasa gero da waina gero da muke cewa waina gero gurasa sha'ir yaumaini manzala bai taba koshi daga gurasa sha'iru ba yaumaini kwana biyu mutawaliyaini a jere walau sha'a amma fa da ya ga dama la'adahu Allah da Allah ya bashi ma la yaqdiru bi balin abinda ba zai iya zuwa ma kwakwalwar mutum ba mutum ma ba zai iya tuno abun ba ma da ya ga dama shine bai so sallallahu alaihi wasallam kaga kila yanzu ma magana ta manzon Allah ce ba ma ta shauran mutan gida ba da ya ga dama da Allah ba zai ba da Allah zai bashi abin da wani dan adam ba zai iya tunato wannan abun ba wa fi riwayatin ukura a wata riwaya ma shabi'a alu rasulillahi iyalin gidan manzon Allah ba su koshi ba min kubzi burri daga gurasar alkama daga gurasa alkama hatta laqi Allah azza wa jalla har manzon Allah ya haɗu da Allah iyalin gidansa ba su ƙoshi daga gurasar alkama ba to wannan kenan kuma akwai wani kuma cewa annabi tun da muka yi hijira dabino bai ishe mu ba dai sai da aka buɗe kaibara ko aka buɗe fadaku to sannan kuma kuɗi ya zo abubuwa duk suka zo hamman Allah ya yalwata masallaci har aka yi abu duk gaba ki daya to shi dai mai shari ya tafi kan cewa dai wayannan abubuwa da wayannan maganganu dai wayansu lokuta ne ba wayansu lokuta ba wayansu lokuta ne to kuma in ka duba zahirin sai kaga kaman gabaki ɗaya ne to wa qalat aisha to sai da aisha ta ce ma'ana dai ana so a nuna gudun duniya manzon Allah ne ba hayam hayam yake ba walam yatawarra an halali walau hala walan tulfi fi galibil waqti kamar shau ya tafi na mai ba za ka same shi a mafi yawan lokaci ba ya shi yana ƙoshi a ƙoshi wani lokacin wani lokacin ba a ƙoshi wani ƙoshi sallallahu alaihi wa sallam wannan tun fi galibin lokaci ya shi ba'u sallallahu alaihi wa sallam to wannan wannan kenan wa qalat aishatu sai da aisha dai tace radiyallahu anha ma taraka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu bai bar dinara ko dinare daya ba wala dirhama ko dirhami wala shatan ko akuya wala ba'ira ko raƙumi wannan bai bar manzo Allah ya rasu bai bar abu ba wa fi hadisi amr bin al-harisi a cikin hadisin amr dan harisu ma ma taraka rasulullah sallallahu alaihi wasallam bai bar komai ba illa silahan sai makaminsa sai makaminsa ya bari wa bakalatahu da alfadarinsa guda daya wa ardan da wata ƙasa tasa wata gona tasa ja'al hasa da ƙasa ita ma kuma ya sanya ta sadaka abin da ya bari kenan mai sharhi yake cewa wannan magana ta rikita ta rikita ikon Allah har haka aka ta duba wannan magana kowa ya zai ce wannan magana ta rikitar kowa ya zo zai har an samu an samu daktan da ya yi littafi guda akan wannan akan wannan magana ya sanya wa littafin nasa manzo Allah muloniya ne sai dai bai so manzo Allah muloniya ne sai dai bai so shi dai mai gudun duniya ne kuma ma'anar bai so ba wai ya rike ba ne kyauta kyauta haka ya dinga ba da shi duk gaba kiɗa shi ne abdulfattah ibn muhammad sammani shi ne wannan daktan da ya wannan littafi kuma malamai suka jinjina a wannan littafi abubuwan da ya faɗa ɗan abu kaɗan da ya faɗa a cikin wannan littafi ike sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutum ne wanda Allah ya bashi garuruwa fai'i ma afa Allahu ala rasulihi wanda duk harajin waɗannan garuruwan wanda ba da yaƙi aka karɓe su ba su suka zo suka ka kansu da yanzu duk harajin su nasa ne da na 'ya'yan gidansa da na talakawa Allah duk ya faɗi yanda za a yi da su to gashi ya mallaki garuruwa kuma kullum ana kawo harajin su sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi gonaki ya bashi gonaki gona kyankyan kamar za Allah banda shauran gonaki na yana da gona bakwai wadda mukhairiku ya bashi mukhairiku malamin yahudawa ne malaman su suna da abubuwa a hannu tun da manzo Allah yazo ya ki ba da gaskiya da shi duk gaba ke ikon Allah badar ta faru ya sallalle manzon Allah gaskiya ne diya karanta komai sai da aka Uhud ta zo labari ya zo cewa ai manzo Allah yaƙi ya karye masa gashi can ana ta kashe su da sahabbansa sannan muka yi riko wannan abin ya taba shi ya dau takobin sa yace kai yahuda in muka bari aka kashe mutum na ba mu da hujja wajen Allah mun karanta shi gaskiya ne ni na wato fita za ka ka musulunta ne yace ni na musulunta kuma in na dawo to kuma in ban dawo ba an kashe ni duk abin da na bari na bashi duk abin da na bari na bashi to sadaqatul rasul da ka ji a tarihi ko a karatu an ce sadaqatul rasuli sadakokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kudin mukhairiku ne ma'ana mukhairiku nan a Madina yana da gonaki akwai gonar da akwai korama ma a cikin ta da kaza duk wajejen Quba gonakin mukhairiku ne guda bakwai da sunan su da komai malamai sun rubuta abin tarihi wayannan duk malaman tarihi sun sani duk suka zama na manzo Allah Allah yake yana fita ko aka kashe shi manzo Allah sa ga mukhayriqu na ana ta faɗa sa a cikin karatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace dan aljanna ne duk gaba gida duk kayansa kuma su kansu yahudan suka ce to yace ya baka komai nasa sallallahu alaihi wasallama sannan manzo Allah ya karba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama ana juya su da su yake ce hatta inda ya ajiye mariyatul qibdiya mashrabatu ummi ibrahim da ake cewa gona ce daga gonar mukhairi da abu sai yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gonaki wajen guda bakwai sadaqatu na mukhairi a wajen sa ga kuma ma afa abinda Allah ya bashi kasar khaybara kasar khaybara ga kasar fadaku duk gaba daya yake cewa tun daga karan farko ma za a fara rikici da saboda Allah ya ce wajadaka bal wajadaka ailan fa agana Allah ya same ka talaka ya azurta ka wajadaka ailan fa agana ka Allah ya same ka talaka ya azurta ka wayansu kuma suna juya aya wajadaka ailan talaka ya same ka fa agana sai ya wadata da kai amma Allah ya same ka talaka Allah ya azurta ka kuma yake cewa abinda zai nuna annabi yana da shi ba kamar yadda muke ta karantawa in ji shi fa cewa Khadija take ba shi Khadija ta yi kaza kaza faɗin Khadija da ta gaya masa lokacin da aike ya zo masa ya zo ya ce yana tsoro me Khadija ta ce masa ce ta Allah ba zai wulakanta ka ba dan kai kana sada zumunta innaka latasilur rahima kana sada zumunta wa tahmalul kalla kana daukan nauyin wanda ba shi da shi kana daukan nauyin wanda ba shi da shi wa taksibul ma'aduma kana bawa wanda bai shi ba shi da shi ka neman tsururi kai ka dau nauyin abincinsa kai ka dau abubuwansa wa taqarud daifa kana garar baki watu inu ala nawa'ibul haqiq kana taimakon mutum a bisa wani bala'i na gaskiya da ya same shi ba kagowa ya ba ba shi ya ja bare wani bala'i da ya fada mutu to kana taimakon sa suka ce to yanzu wannan abubuwa da annabi yake yi ina talauci zai yi kuma ina zaka dinga iban kudin wani kai kanka a tsosa na kake ina zaka dinga iban kudin wani kana yi to ya kawo cewa annabi sallallahu alaihi wasallama tun yana karaminsa ba rago bane tun yana karaminsa sallallahu alaihi wasallama yake kiwon tumaki dan a bashi kuɗi ko duk mun karanta asira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kiwon tumaki na mudaimu bin adiyu hmm ala qarari da manzo Allah yace wa'ansu kwabbai ake bani jiya jiya muka karatun yana can garka inda tumakin suke ya ce da wani yaro ya dan rike masa to Allah zai zo maka shi ma ya zo ya dan shakata da yanda samari suke yi a daji ma ike duk gaba da in suna tafiya da sahabbai yana cewa a bugo magariya a bugo wasa wani ma baki muke yanda ka san wayannan yayan itace ce kai nayi kiwo fa sallallahu alaihi wasallama nayi kiwo fa duk gaba to haka yanzu tun yana yaro yana yin aikin kuɗi haka kuma bayan kasuwancin da baffan sai tafi da shi shi da kansa kuma ya yi kasuwancin sai da Khadija sallallahu alaihi wasallam ya yi kasuwancin sai da Khadija nan ai akwai abin da take bashi abu kuma Allah ya kawo sai da Khadija ta aure shi duk gabaki daya to sallallahu alaihi wasallama ga kiwon tumaki ga abu sannan kuma ya yi gado ya yi gado mun karanta duk gabaki ɗaya abin da shi dakta ya kira kuma mun karanta cewa ya gaji raƙuma biyar a wajen mahaifinsa ya gaji raƙuma biyar ya gaji baiwa ita ce ummu aimana ya gaji bawa shine shakaranu da ɗan shakaranin duk gabaki ɗaya wannan ƴaƴan bayan abdullahi ne babansa shi kaɗai ne kuma ɗa wajen abdullahi ya yi gadon wa'annan sannan da wa'ansu abubuwa ma akwai takobinsa ma sallallahu alaihi wasallama wanda akwai sunan babansa a jiki duk malaman tarihi sun ce wannan takobin babansa ce kaga gashi yanzu har ya rasu akwai wani abu daga cikin gadansa da ya na babansa a hannunsa wannan takobi ta ta abu to wayannan raƙuma lalle zai dinga juya su ya yi abu sallallahu alaihi wasallama wannan kenan sannan kuma ya yi gado wajen mahaifiyarsa ya gaji gida na mahaifiyarsa sallallahu alaihi wasallama so sannan kuma ya yi gado wajen khadija Khadija ta rasu ta ba abubuwa da yawa kowa ya yi ittifaƙan Khadija mai kuɗi ce duk gaba duk da ta ciyar da kuɗinta musulunci da kaza kaza daktan ya kawo abubuwa ce ba inda kuma ake faɗa ba ta rasu ta bar abubuwa manzo Allah yana daga abin da annabi ya gada na Khadija gidanta da yake shi iba abi dalib wannan irin babban gida duk gaba ki daya kuma yadda za ka san gidan na mai faɗi ne yau masan da yake wajen bayan harami na shi ba abi ɗalibin na gidan khadija ne ga baki aka yi wannan tsiyar da shi duk ga baki ɗaya to ya gaji gidan khadija da kuma dukiyanta to sannan ga ga ganima kumusinta sai an raba kumusi ta Allah ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne da talaka da abu yan shi yake aiki da ita ga fai'i kuma abin da Allah ya kawo masa sannan ga dukiyar ƙasa guda uku wa'annan din nasa ne sai inda ya ga dama ya ajiye su dukiyar banin naziri dukiyar banin naziri duk Allah wanda ya iya yarabanci ya fita ya mana maganin wannan ya ce ya sa mana lafiya kullum ana man magana yawa ba fada za a yi da shi ba ku ce mai muna karatu daga nan kaka fita ga dukiyar banin nadiri sannan ga fadaku sannan ga fadaku sannan ga fadaku sannan ga kaibara wa'annan duk na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam dukiyar banin nadiri kasar banin nadiri gaba ɗaya manzon Allah ya bata a hannunsa sallallahu alaihi wasallama cikin bukatun gidansa da bukatun iyalinsa da wannan da su yake yi sallallahu alaihi wasallam sannan da kuma wa'annan dukiya na mukhairiku wa'annan guda bakwai din nan fadahu kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bata don talakawa da masu zuwa su roƙe shi wa'ansu abubuwa matafiya kaza kaza da su yake ba kaibara kuma manzo Allah ya raba ta uku kaso daya ya raba wa sahabbansa iya wanda ya ga ga yanda abinda zai ba wancan ga abinda zai ba wancan saboda nasa ne kaso ɗaya kuma abincin iyalinsa sallallahu alaihi wasallama kaso na uku kuma talakawan muhajirai banda ansaru su suna da shi talakawan muhajirai kuma sai da ta faɗa haka tun da aka yi kai bara galibin abin da yake hannunmu na mutanen madina galibi duk mun mayan musu saboda yanzu Allah ya ba mu kuma nama a hannu to yanzu wayannan dukiyoyi duk gabaki daya ina za a ce manzo Allah bai bar sai dan wata fili filin kaman ba wani mai gona gona bakwai kuma garka ba ta wasa ba eh kaga yanzu ba wannan filin ba ne lallai dai yana abu duk gaba da to wannan kenan da kuma yake cewa yanzu idan mutumin da ba shi da ko ɗari duk gaba da yanda ake rada ya zai ya rike waɗannan mataye wajen goma sha ɗaya da me zai ciyar da su da duk gabaki da da kuma iyalansu da bayinsu da jama'ansu kowace da da kaza kuma ta ina ya samu abin da kowace zai jibge mata abin shekara da da kaza duk gabaki da to in wajen abin da annabi ya bari littafi guda yayi a kansa duk gabaki da kuma ikon Allah malaman musulunci sun samu hannu gaskiya ne sun ce lallai kamar ya yi sabunta tarihi ya sabunta tarihi to in abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bari ne kusan masu tarihi ba su saba a cikin wannan ba cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya bar takobi tara ga sunan a Turkiya gidan tarihi ya bar duk da sunayen su gashi ya bar takobi tara ya bar riga karfe silke rigar yaki guda bakwai kowace da sunanta ya bar baka na harbi abin harbi kamar yanzu a ce bindiga wancan zamanin kuma a ce kibiya ya bar baka guda shida nasa sallallahu alaihi wasallama yawa ya bar gidan kibiyoyi gidan da ake wannan kwari da ake suba musu kibiyoyi guda daya ya bar amararsa sallallahu alaihi wasallama guda daya ya bar garkuwa uku ya bar mashi wannan na yaƙi guda shida hula kwano ta ƙarfe guda biyu hula ga tampol wannan wanda ake kafa rumfa da shi guda ɗaya guda ɗaya ya bar sanduna uku ya bar sanduna uku tsakanin akushi na shan tsakanin akushi na shan ruwa ko akushi na zuba abinci ya bar guda bakwai sallallahu alaihi wasallama sai gidauniya babba ta tasa sai abin wankansa na tasa sai abin wankansa da abin sa mansa a ciki sallallahu alaihi wasallama da jakarsa wadda akwai mudubi da abin taja kai da su kwalli da duk asuwaki da kayan dai abin da mutum yake kamar yanzu ake jikan wanka sallallahu alaihi wasallama to zalla yana da wannan sallallahu alaihi wasallam da babban akushi kuma da kwanan awansa da mudannabinsa da katifa sallallahu alaihi wasallama da gadansa da shimfiɗa sallallahu alaihi wasallama da zobayan zobe guda biyu da alkyabbunsa guda uku da rawani guda biyu da zani da tutoci guda biyu da tutoci guda biyu sannan ya bar doki ashirin sallallahu alaihi kowanne da sunansa dawakai ashirin ya ba alfadarai guda biyar alfadari abu ne tsakanin doki da jaki alfadari guda biyar ya bar jaki uku ya bar raƙuma wanda yake hawa yake ya bar raƙuma na hawa guda uku akwai kasuwa akwai abbawa akwai ya bar raƙuma na hawa guda uku ya bar raƙumi arba'in da biyar mata na tatsan nono wannan sa'adu bin ubadata ya bashi su manzalla ya raba matansa su ke guda kaza na ke guda kaza na ke to duk nonan su amma suna can wajen kiwo amma kuma duk nonan su za a dinga ka wayannan fulani sun san kan wayannan maganganu ba ba za mu san kan wayannan amma manzalla ya rarraba musu akwai ɗaya daga cikin mata annabi ko ummu sallama take cewa na gode Allah nonon da tawa ake tatsowa a ciki ya yi kusan nonon wajen raƙumi uku da ake tatsowa yansu duk gaba ke da ya raba matansa sa'adu bin ubadata ya ba su ya ba akuya ɗari kyan kyan kyan wayan akuya ɗari suna nan ajiye idan suka haihu ta ɗara haiman zalla ya sa a yanka amma wannan ɗarin a ciki ake tatso baki nono a ciki ake kawo abubuwan da zai yi garar baki da su da kaza wannan saboda iyalinsa sannan akwai akuya guda bakwai akwai akuya guda bakwai da ya ba wa baiwar babansa kuma ita ma ta shayar da shi ummu aimana ta dinga kiwo da shi tana shan nono ita ma tana amfani da su kamar kudin larabawa duk gaba ke da sallallahu alaihi wasallama ya ba kwarkwarorinsa banda matan aure kwarkwarorinsa wanda yake sadaka da ya sadaka da su guda hudu ya bar bayinsa guda goma sha tara abinda muka abinda na kirga amma ibn jauzi ibn jauzi mala ibn jauzi abokin dan tagwadin ibn kasir almajiran dan ce mutumin yawa amma ibn jauzi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar bayi maza 43 bayi maza 43 mata kuma 11 mata kuma 11 sallallahu alaihi wasallama to ina zan can kaga ma'ana dai akwai abin da ake nufi ba kaman yanda kaza ba kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ajiyewa matansa kowace abincin shekara ko abincin shekara kuma ya yi hadaya a hajjinsa ya yanka raƙumi ɗari a hajji to wanda ba shi da shi ina zai iya ya yanka raƙumi ɗari ya yi kyautar tumakai ba adadi sallallahu alaihi wasallama ya yi kyautar raƙumi dubu sallallahu alaihi wasallama kuma akwai masu wadata akwai masu kuɗi na daga sahabbansa sallallahu alaihi wasallama suna ba shi abubuwa kowanne yanzu ga sa'adu bin ubada ne yana daga cikin wanda mai kuɗi ne kuma yana kula da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka masa da alheri a cikin yakin tabuka cikin yakin tabuka a cikin yakin tabuka abin raƙumin da yake daukan kayan abincin annabi sallallahu alaihi wasallam shine dai kuma mai daukan kayan abincin sa yana abubakar raƙumin ya gudu a hannun yaron da yake kiwonsu bawan da yake kula da raƙumin raƙumin ya zamila suke cewa raƙumin da yake ɗaukan kayanka zamila haka suke cewa raƙumin ya gudu labari ya watsa a cikin rina cewa ai raƙumin kayan abincin annabi ya gudu ba sai inda aka yi ba nan da nan sa'adu bin ubada din nan ya zo da annabi sallallahu alaihi raƙumi da kayan abinci ya ce ya rasu na ji an ce raƙuminka ya bata da kai da ga wani da abincin kansa da komai sallallahu alaihi wasallama Allah ya sa ba a daɗewa ma sai wani ya taho kuma daga ya biyo bayan rundunar ya tsinci raƙuman akan hanya ya dawo da shi aka ce ai na annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya dawo da asalin sa na sayyidina abubakar ne sayyidina abubakar ya zo duba komai gashi sayyidina abubakar ce ba abin da ya bata a ciki sai dan akushin da muke shan ruwa da shi yaron ya ce gashi a hannuna gashi a hannuna duk gaba ki da to wannan to haka mawadatan sahabban manzo Allah sallallahu suke bashi abubuwa duk gaba ki da to dan haka shi mai shari yake cewa to wayannan abubuwan da ake faɗa wani hali ne dai ba abuwa ko kuwa hali ne ko kuwa galibin karatu saboda dan abin da ya faru bayan annabi sallallahu alaihi wasallam zancen gado na kaza to bari ma dai a nuna ma dai babu ma duk gaba ke dai Allahu alam amma dai tarihai da karatu kuma ingantattun karatu waɗanda aka rike su waɗannan duk karatu ne wanda duk waɗannan abubuwa suna da sunayensu wanda an sani to ma'ana wani hali ne dai ake nufi kaza duk gaba kida waƙalar da aisha ta radiyallahu anha sai da aisha Allah ya ƙara da a gaisa take cewa take cewa walaƙad mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu wa ma fi baiti shay'un ba komai a cikin ɗaki na ya akulu huzu kabidin da mai hanta zai ci ma'ana mai rai zai ci illa shaƙara sha'irin sai dai rabin buhu na alkama shine kawai illa shaƙara sha'irin sai rabin buhu na alkama fi rufilli a cikin rumbuna ko ku a cikin suto ɗina rufu amma yanzu kuma rufu kanta ita suke cewa rufu wani abu da ake jajjerar littattafai rufu rufu amma rumbu rufu ko ka dai suto ko dai ɗan inda ake ajiye abinci ta ce sai dai rabin buhu na sha'ir duk gaba kiɗa to wani suka ce kila ɗakin ta sani wani tunda kowace abincinta ake ajiye mata ikon Allah shehu bai barin komai da annabi ya sai yayi yanzu ka je in ka shiga gidan shehu da yake saboda sai da Aisha mun zama kamar jikokin gidan mu ma saboda sai da Aisha don maga in ka shiga gidan shehu haka za ka gani kowace mata ɗakin ta ɗaki ne kuma gidanta ne da sutanta da kicin ɗinta da banɗakinta da da komanta da kowace mata kamar da komanata kowace abincinta take da ita da jama'anta da kaza kaza ba ta san me waccan take yi ba waccan ba ruwanta da abin da waccan take waccan ba kaga yanzu kila dama kuma masu tarihi sun ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da kowace yana aje mata abincin shekara amma wata kuma yakan ga iya imanin ta ya bata da imanin wata sai ya bata rabin shekara da wata ya kaza to kaga yanzu kila abin da ta sani a kanta take faɗa ita dai ɗakin ta ga yanda yake sallallahu alaihi wasallam ita dai ɗakin ta ga yanda yake ita din ma ita ce sai dai rabin buhun alkama sai dai rabin buhun alkama a cikin suto'ina ko ko a cikin rumbuna wa qalali annabi ya ce min inni urida alayya Allah ya gangaran mu an yaja alali baɗa ha'u makata Allah ya nema ina so kwarin maka gaba ɗaya zama zinari faƙultula sai na ce a'a ba na so ya ubangiji a ju ni dai ina so in ji yunwa yauman wata rana wa ashba'u yauma in ƙoshi wata rana wata rana in ji yunwa wata rana in ƙoshi fa amma yawmin lazi a ju amma ranar da zan ji yunwa fihi a cikinsa fa atadarra sai in yi kankan da kai ileka zan kankan da kai zuwa gare ka wa addu'u roƙe ka wa amma yawmul ladzi ashba ranar da zan koshi kuma sai fa ahmaduka sai in gode maka wa usni alayka ma kirari amma kullun zan koshi sai zama ma ban girmama ni'ima ba ko ba zan yi kankan da kai ba sai girman kai ma ya sallallahu alaihi wasallama in kuma kullun zan zauna ban koshi ba kuma shikenan kai yanzu ma kuma abin ya gundure ni in je an faɗi wata magana wanda ya yi addu'a ya addu'a Allah bai karɓi addu'a talauci ya yi ya fito kan fadalar Kano ya ce kila dai saboda ina lungu ne ba a gani na ya fito kan fadalar gari daga wannan kuma kadal faƙaro an ya kuna kofura tunda yanzu mutum ya faɗi wata magana za ta zama haɗari ce to kaji wafi hadisin akara a wani hadisi kuma wani anna jibrila mala'ika jibril nazala alaihi ya sauka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu sai ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala ubangiji madaukakin sarki yuqri uka salama yana karanta ma gaisuwa wa yaqul laka yana ce ma atuhibbu an aj'ala hadhihi aljibala kana so in sanya wa'annan duwar watsu zahaban su zama zinari wannan maka kenan ila wata kuna ma aka haisu ma kunta ta zama tare da kai duk inda kake fa a tsara ƙasa'atan sai manzo Allah ya sunkuyar da kansa lokaci dan wani lokaci ko kace awa sun maƙala sannan manzo Allah ya ce ya jibrilu ya jibrilu inna duniya duniyan nan daru malla dara dara la gidan wanda ba shi da gida ce duniyan nan wa malu malla mala la dukiyar wanda ba shi da dukiya a lahira gidan wanda ba shi da gida a lahira ne dukiyar wanda ba shi da gida a abu ne in bai nemi gidan lahiran da ita ba in bai nemi abu da ita ba amma in ya nemi lahira da ita ma dalla da dukiya kamar yadda shi hadisi ya faɗa ma dalla da dukiya managarci a hannun mutum managarci duk gaba ke wa malum Allah malalla gidan dukiya wanda ba shi da dukiya a lahira ce kad ya jama'u ha malla aqala lahu wanda ba shi da hankali ne zai tara ta ma'ana ya ki bayarwa ba wannan hadis ba yana nufin ka ai kasuwanci ka ai kaza kaza amma wanda zai dinga tara ta har a ce ciwon yunwa ya kama shi ga shi kuma miloniya ma'ana ba shi da hankali ya zama mai gadi duk gaba gida a yi mashi sabon mai kuɗi kuma bala'i ya same shi duk gaba gida to abin da ake faƙala lahu jibril sai jibril ya ce masa sabbataka Allah ya Muhammad Allah ya tabbatar da kai a haka haka ake su yanda ka faɗan nan haka yake Allah ya tabbatar da kai بالقول الثابت da faɗi matabbaci wa an aisha ta an karɓo daga sai da aisha radiyallahu ta'ala anha qalat ta ce in kunna ala muhammadin ko da muke iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lanam kusu shahara mukan zauna wata guda ma nastauki dinaran ba ma kunna wuta aka ce to me kuke yi ta ce in huwa illa tamru wal ma'u dabino ne da ruwa yake samu to akwai hadisin kuma sai dai nono madara akwai makotanmu masu ba mu madara da komai to kuma haka yanzu ga raƙuma na tatsan nono manzalla ya rarraba musu wanda za a dinga tatso musu a ciki duk gaba da wata irin rayuwa ce ta wancan lokacin da ba za mu iya fahimtar ta yanzu ba to kuma kuma gaskiya kuma wani yanda karatun yake mu ma ko ba yanda muka fahimce shi ba ba yanda muka fahimce shi a ce dan adam ya zauna daga dan dabino sai ruwa in ba hada da nono in ba hada da karfinsa zai haɗi zai halaka duk ga baki ɗaya in dai ba kuma irin su masu annabta ba ganin manzon Allah ɗin ya ishe su shi ma abinci ne an ce mutanen misira shekara wajen biyar kuɗinsu da abincin da komai ya ƙare sai dai kullum annabi yusuf ya fito ya tsaya mutan garin su kalle shi shi zai kosar da su har dare gowa ma ya kuma fitowa ya kalle su shikenan wannan to sai dai in wannan kuma sirri kaza wa an abdurrahman bin auf an karba daga abdurrahman dan auf abdurrahman dan auf yake cewa halaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya rasu wannan kalma ta yi manzo Allah ya rasu walam yashba amma bai koshi ba huwa shi wa ahlu baiti da yan gidansa min kubzu sha'irin daga gurasar sha'ir to wannan hadisi ne mai tsaho shi dai yanzu abdurrahman din nan da ya faɗi wannan abu yana daga cikin masu kuɗin sahabbai da abdurrahman bin aufin da sayyidina usman bin affan kusan rabin kuɗin duniya a hannunsu yake a wannan lokaci abdurrahman bin aufin din nan rabon gadonsa abin mamaki ne a tarihi matar da ya sake ta ma da daɗewa sai da aka ba ta zinare wajen dubu tamanin matan manzo Allah akwai abin da ya ce a babba su ‘yan badar akwai abin da ya ce a babba su bayan ‘ya'yansa bayan ka zaka sai da aka bar dukiya sai da aka bar dukiya sai na usman da aka gama rabon gadon sai na usman ya tambaya sai ya ce da sahabbai me za ku faɗa a kan kuɗin abdulhamad bin awf sai abu zar ya ce ai wannan mutum mutum ne da ya cinye lahirarsa kawai tunai da ya cinye lahirarsa kawai wani kuma yake cewa kai me sa za ka faɗi haka wannan bawan Allah mutum da abu hulera ya ɗau sanda ya kai wa wancan duka mutumin kirki zai tara wannan irin yi ba abdulrahman bin aufi ba to abdulrahman bin aufi din nan wata rana sun ce ya yi azumi an kawo buɗe baki kwanan kaji kwanan gasashe kwanan kilishi kwanan kaza kaza to shine ya tuna rayuwar manzo Allah sallallahu shine ya sa kuka yace a dauke annabi ya rasu bai ga irin wayannan abubuwa ba to amma wannan dan tawazu ne na wannan lokaci amma an jima cin ne kayan sa zai kamfanin gaji ya daga shi da Abdulrahman da radiyallahu ta'ala anhu bawan Allah ne amma dai yana daga cikin masu kuɗi na tashin hankali na sahabbai shi da sayyidina Abu kuma ya kula da matan annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya kula da jama'a da yan badar saboda tsaba kasaita duk dan badar ma akwai albashin da ya ajiye masa wanda za a dinga bashi irin kaza radiyallahu ta'ala an to to kaji dalilin da ya faɗi hadisi ne mai tsaho dalilin da ya faɗi wannan kenan ba wai har kawai ya shato wannan magana ba to abdulrahman kenan رضي الله تعالى عنه وعن عائشة عنك أولا سيدة عائشة وأبي أمامة دا أبي أمامة وابن عباس دا عبد الله بن عباس نحوه إرنسا قال ابن عباس عبد الله بن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكسن يبيت هو ينقوانا شي وأهله دا إيالنسا الليالي دراري المتتابعة ودا تميميتو تبيبيجونا ɗawuyan yana mai naɗe cikinsa la ya ji duna a sha'an ba samu abincin dare ba ba samu abincin dare ba to shi ma dai albarka hidimar da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya samu kuɗi dan ya ce dan cikin sa ma da ya binne banda waɗanda suka rayu ya binne da ɗari dan cikin sa ma da ya binne saboda albarkar addu'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga to wa an Anas an karba daga Anas an karba daga Anas radiyallahu ta'ala Anas yace ma akala rasulullah sallallahu alaihi wasallama ala kuwani ko ala kiwani manzo Allah bai taba cin abinci akan teburi ba dama ba al'ada su bace ba teburi al'adar turawa ce al'adar mutanen farisa ce iraniyawa ne yanzu farisawa al'adar su teburi a ci abinci ko ko ka zauna ka kawo teburin da wanda kuma yana da dan tudu a dora abinci wannan shi ake cewa kiwani manzala bai taɓa cin abinci a wannan ba to amma fa shi Allah ya buɗa masa haka Anas wannan kadimin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama raban gadansa haka aka dinga iban zinare da tebur aka dinga raban gadansa sai dai a ce wani to a kawo kwanan sarki kaza a dinga cikawa a dinga cika haka aka dinga iban zinare da tebur ma'ana shebur wannan abin iban siminti da shi aka dinga raban raban gadansa duk gaba baki daya to wai dai in suka shiga wannan suka duba wannan kuma su tuna ta dukkan mu mukan tuna ko iyayen mu ko shehunan mu mu ce ikon Allah yanzu dai mu mukan tuna malana mu ce ikon Allah abinda muka samu mu yanzu bai samu irin sa ba ma kwata kwata abinda muka dafa muka ci ma da yawa da yawa da bai samu irin sa ba ma kaza yanzu miyar taushe din nan sai dai ran sallah ko ranar kaza amma kullun dai zaka ga miyar kuka din nan ce duk da baki da kuma abincin dare abincin dare amma abincin safe dai a siya sai dai abincin rana sai dai a siya ko da safe dai a yi koko da siya to shi da safen ma abincin yara da suka bari abincin tuwo da aka bari shi zai je ya haɗo ya zo ya dumame na kansa ya yi wa kansa dumame sai yaron ya zo karban kudin koko da wasu ya ce da mame za ka ni ba zan toye ci tun gwango abu daga tafi wanda shi ne ce tafi makaranta rago kuma ya fitar da yan uwa radiyallahu ta'ala anhu to haka kowanne in zai yi maganar mutanen da zai ga lokacin su babu zai ga to bare lokaci irin na annabi sallallahu kafin Allah ya Allah ya bude abin da shi na taɓa ganin babar bai shek ɗin nan mata shehu tijani in yasu mama jika shehu umar rufuti ce wannan wanda nake cewa ta kai ni wajen likita wanda ya mun maganin hannu to ita mama na taɓa ganin a madina nan wajen kofar gidan shehu abdullahi an zubar da shinkafa kila ɓarewa ta yi to suka tafi suna ba ita ta samo kwano ta zo ta ebe ta ebe ta ce wannan garin da kuke gani farkon da muka dawo wannan garin babu wannan shinkafa shinkafa yara muke bawa mu dai mu ci care kuma caran ma ba irin naku da kuke ci yanzu da miyar taushe ko da nono ba kaza kaza mu da tsamiya ake ci tsamiya za a jika ga baki da ita za a eh, cire kamar yanzu ka ce ne sunan abu na bare bare da muke cewa biski kaman ka ce biski sai dai bai kai girman biski ba to tsamiya za a mutsike a zuba a ciki da ita za a ci ka ka ce amma yanzu gashi nan yanda ake zubar da shinkafa to kowa haka yake duk garin da aka fana Allah ya ga haka ne da talauci ne da komai da kaza kaza to amma ikon Allah ya ka lura masu faɗan fa ba a fakan wancan suke ba kan kuma mutum ya je ta lalata abubuwa ya diga baki da sallallahu alaihi wasallam Allah ya buɗa al'ummarsa albarkacinsa to manzo Allah bai taɓa cin abinci a tebur ba wala fi sukur rijatin manzo Allah bai taɓa cin abinci a plate plate ko kwa ɗan ƙaramin kwano ko kwa faranti ko ka ce filet ko kuwa manzala sallallahu alaihi wasallam ba ba a taba ajiye masa abubuwa kala kala ga kwanan abinci sannan ga kwanan nama daban za ka kwanan nama ɗan ƙarami ga kwanan nama daban ko ga kwanan mai ko ga kayan a'a abu da iri ɗaya duk sallallahu alaihi wasallam ya abba wala ku biza lahu muraƙaƙo ba a taɓa yi man gurasa wacce aka tankaɗe garinta aka fitar da su surur da su abin bayan hatsi ɗin nan dusa ba bai taɓa ganin gurasa wadda aka cire mata dusa ba haka za a gyara abin a gyara abin a daka shi haka a ɗan bushe yar dusar da ta tashi an dude haka za a kaga yanzu in abincin nan da dusa za ga yayi duhu kuma dai yana da kauri amma in ka ga gurasa ta yi laushi wannan farar gurasa din ai wanda aka tankaɗe shi ko ta fulawa ko ta abu to bai taɓa ganin irin wannan ba wala ra'a shatan samida annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa ganin akuya samidan wani irin nau'i ne na dahuwa shehu na gasashiya ko gasa a'a wani irin nau'i ne na ga idan aka yanka akuya dama ba su ba haggowa murtaniyawa suna irin wannan idan aka yanka akuya za a wanke jinin a ɗan tsaga wani waje na cikinta duk a kwashe kayan cikin a wanke a wanke sai a tsoma ta cikin ruwan zafi sai wannan gashin gaba ɗaya ya fita sai wannan gashin ya fita duk gaba ɗaya to wannan za a dafa yanzu da kaman fata kaga waɗansu ƙabilun kuma su kuma su babbaka warin kananzir da warin abu wa'yansu kuma haka za a sa reza a yi wa abin aski ga baki daya to murtaniya kuma suna wani abu su kuma kan ragon kan rago wannan kan rago din duk ga baki daya su kuma su wanke shi a wanke shi a sa soso da sabulu da omo a wanke shi a wanke cikin bakin a wanke shi tas ba za a babbaka ba a haɗa kayan miya da komai a jefa shi cikin miya ɗin ya dafa haka da wannan gashin da komai ya dahu sai a ajiye shi kawai sai dai kai haka kaɗan yaɗe gashin kawai ka zo a waje ɗaya gashin bai shiga cikin nau'in kuma wani irin nau'in daɗi ne da shi duk ga baki ɗaya sami to to kaga nan ma yanzu idan annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa ganin irin wannan girkin ba ai ya ga kuma wani ai ya ci mai romo kuma sallallahu alaihi tunda yanzu mun karanta ya je cikin madina akwai matar da ta kirawo shi ta kirawo shi ya ci abincin rana a wajensu sallah wajen hukuncin cewa an ci an an ci nama sai an war kukure baki wajen zancen alwala ko kukure baki to shi da ta dafa masa rago sallallahu alaihi wasallama aka ci aka aka ci sallallahu alaihi wasallama aka gama har aka yi sallah har aka yi komai musu addu'a manzo Allah bayan sallah ya ce a kuma dawo da ragowar aka dada ragowa suka gama ci da wake da la'asar ta yi da ya tashi bai kurkure bakinsa ba ya sallah da shi kuma yanzu ai har gashi an cinye dafaffen rago guda ko guda kuma ko dai ba a ci sami da irin wancan ba kuma an ci kila yanzu wata dahuwar ma tafi wacce daga ba nau'in abubuwa kuma gashi a wajen arfa an an dafa raƙumi ɗari an soke raƙumi ɗari ya sa kowane raƙumi a yanko tsoka nama kowane raƙumi sai da aka yanko tsoka ɗari sannan aka haɗa a tukunya aka dafa sallallahu alaihi wasallam ma'ana dai ba dai irin mahamha walan tulfi shehu abin nan da yawa walan tulfi fi galibil waqati ya shiba'u ba wai dai kowane lokaci irin mu yanzu a take ciki da rana a take ciki da safe a take ciki mun gode Allah amma kan mutum ya je ya zauna da yunwa ya ce zai duk wa'annan da suka rawaito abubuwan nan masu kuɗi kaga dai Anas kaga dai Abdurrahman bin Auf radiyallahu ta'ala kaga abu dinga baki daya saboda za ka ji yadda ake faɗa abubuwan a tarihi abin ma ya ka ji hankali ma ba zai ɗauka ba duk gaba ki da sallallahu alaihi wasallama to mu tsaya a nan Allahumma salli ala sunnah hadi rasul wa alhamdulillah